ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاء أكو رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da biyu hadisi na ɗari tara da hudu za mu tashi darasi na ɗari da talatin da uku hadisi na ɗari tara da hudu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana sannan muna cikin babu zawaji Zainab bintu Jahash babu da yake magana akan auren Zainab yar Jahash wa nuzul hijab da kuma saukar ayar hijabi za mu tashi hadisi Anas dan Malik an Anas radiyallahu anhu qala ana a'lamu an-nas bil hijab an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake na fi kowa sanin duk cikin mutane na fi kowa sanin yadda ayar hijabi ta sauka yake kana ubayi bin ka'ab ya aluni anu ubayi dan ka'ab duk da gangaren ne ala ramma da annabi alayhi salatu wassalam yake a koyi qur'ani gurin mutum hudu hadda ubayi dan ka'ab ko dal qur'ana min arba'a عبد الله بن مسعود أبي بن كعب معاذ بن جبل سالم مولى أبي حذيفة وإن لم تكن هدى النبي أوان إجازة سوى duk wanda zai koyi Qur'ani ya koya a gurin to amma kaga ana zamani yace ni yake tambaya dangane da matsalar ayar hijabi tunda kaga yanzu ai ba magana tilawa bace magana ce ta tafsiri eh فيه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب وترانا أنه كرا da أنت الله ثبت أجري يا وعي جري ينا من أنقل سوى لنا زينب ابنة جهش الجهش وكان تزوجها بالمدينة annabi kira da an da Allah tabbata a gare shi ya aure ta a Madina wannan Zainab kun fa ita ce ni falamma qaza zaidun min ha waɗannan zawajina ka ko yace fa da annata bi lis'ani ba'da ba'da tibain naha sai annabi alaihi salatu wasalam ya gayyato mutane ya kirawo su dan su zo ayi walima shine lis'an dan su zo cin abinci ba'da tibain nahari bayan rana ta daga fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tira da insha Allah tabbata a gare shi ya zauna wajalasa ma'ahu rijal wasu mazaje daga cikin sabai ta zauna tare da ba da ma qamal qaumu ana ne ko yawa yake ba da ma qamal qaumu bayan wato wasu mutanen sun miƙe hatta kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har sai da manzo kira da manzo Allah tabbata a gare shi ma ya miƙe abun nufi bayan an ci abincin kaga wasu sun tashi sun tafi to shi ba amma wasu ba su tafi ba kamar da muka yi bayani wancan satin sai annabi alaihi salatu wasalam shi ma ya niki kaga yake mutum goma uku ko hudu sun tashi sun tafi shi da suna zaune to kai ma da kake kai kai gayya sai ka niki saboda haka sai ya niki fa mata sai ya ci gaba da tafiya ya ba gurin ba Anas dan Malik yace wa mashaitu ma'ahu ni ma na yi tafiya na biyo ta baya hatta balaga babu hujrati Aisha sai da ya tafi obar ɗakin na na Aisha da yake kamar yadda ake faɗa gida Annabi alaihi salatu wasalam oba oba inda za ka je yanzu ka yi tambaya a cikin masallacin Annabi alaihi salatu wasalam za a nuna ma daidai gurin da tun da kan wannan mimbarin har zuwa wani faɗin wani guri a ce nan shine gidan Annabi alaihi salatu wasalam domin duk ƙofofinsu wato kowace kofar ta daban amma duk guri ne kowace kofar ta daban wanda kamar yadda ake faɗa sai na alimani ta ce aure daga dai gidan gandu aka yankan masa shi da annabi alaihi salatu wasallam zai je gurin sa zagawa yake ba abu mamaki bane za ka ji an ce wata ran annabi alaihi salatu wasalam ya ji suna bacci saboda babu nisa lokacin da aka ba su na faɗiwa ta je neman baiwa annabi ya zaga ya ji gaya musu cewa ga abin da za su rika karantawa to saboda haka wannan shi ne yake sun mazanna annahum kharaju bayan ya je dakin nana ya ka ga wani karatu cewa ke ba zai ji bane idan mutum ya ƙara aure ya je gurin uwar gida ba za ba za ka kore shi ba ko ba za ka rika faɗan maganganu marasa kan gado ba annaba dai za ta islam ji ba ɗakin aure ya tafi ɗakin uwar gida ba ta ce ƙara ba kuma ba ba domin ba ga mana ta ce wani abu mara daɗi ba sai ce to bayan annabi ya dan ɗau lokaci sai ya dawo sai yake tsammanin sun fita ya ce farajatu ma'ahu ana tsammanin ya ce na biyo shi fa idza hum julusun muna dawowa sai muka gan su da a zaune makana hum suna gurin su kowa bayan shi kenan ana zazzaune ba ta ji faraja wa raja'atu ma'ahu thaniya annabi alaihi salatu wasallam da yake suna zaune sai biya ana tsammanin ya ce na kuma gunsa kaga wannan ai wani abun abun lura ne ga mai hankali ya kamata a ce wanda ya gince ka guri ka ga ya tashi ya bar gurin kai ma sai ka miki saboda haka ana san malik yace annabi ya juya da yaga suna zaune kuma sun gani yace ni ma sai na kuma wunsa karo na biyu a taba na gaba ba hujrati aisha annabi ma sai ƙara koma ɗakin na na aisha saboda ka lura da kyau idan ka tashi yin aure wanda abin ya biyo zafi ya kamata ka kulin lakawa na da ya duk sauran matan ta fi kowa jin zafin eh domin ta fi kowa karancin shekaru dan za ku ji a wasu guraren tana faɗa kamar yadda ya zo a rabin mumarar ko wasu littattafan cewa wato ita kaɗai kamar yadda take yawan faɗa cewa ita kaɗai annabi alaihi salatu wasalam ya auro sabuwa amma ana da Zainab tana tanka mata ai kace ni kuma ni kaɗai Allah ya daura aure na a sama sannan kuma dan dai ba zawara ce ni amma duk wani abu da ake faɗa na tura ta mace ni ma ina da ita domin zai da binti da kyakkyawa ce kuma ba ta da ko haihuwa wace da zai rubi ni bin harisa ba ba ta haihu ba dan ana maganar ma an za ku iya tuna a suratul azab da muka zo biyawa wata nawa aka ce sun yi da zainab ta ai kwata kwata ba ta aure shekara ɗaya da rabi ba an fahimta da kyau ko shine da bawo yake cewa irin sakin abu amma ka ga nan ba za ka faɗi kalmar ba tunda ya ja ba annaba ne da rasul sallallahu eh ba ta gurin nan yawa eh so da haka shi sai shi hatta balaga baba hujrati aisha wa raja'a wa raja'tu ma hu fa idha hum qad qamu annabi ya kuma dawowa ni ma na biyo ki da na san bale muna zuwa sai muka ga duk sun miki to ko wani ya ce ya kamata ba mu tashi ai dole wani zai ankara cewa ba wata kila da wani abu ya dauke mu hankali wani zai ankara ce kai mun fada da a gidan da ya kamata mu tashi fa daraba baini wa bainahu sitran to saboda haka haka tun tafi sai annabi ya saki labule tsakani na ne shine wata tambaya da bayan mun tashi eh muslim ya yi ta cewa to shi Anas dan Malik wai wai daki ne da shi a gidan shine na ce masa ai shekarun za ka kalla dan zaman daki dan zaman kamar yadda ake daukan yaro ne a shekarun baya a bawa yarinya in za ta yi aure a ce jiki shekarun zana kwata kwata zai zo ya gaya mama shekara goma ya gida annabu yaro ne shi karami kankanin yaro ne saboda haka bai fi shekara goma ba amma kuma mai basira kar kuma kamanta bayan nan bayan annabi alaihi salatu wasallam yana yi annabi hidima kuma akwai abdullahi dan abbas yana ɗakin maimuna bintul harith shi ma zaman ɗaki yake mata akwai abdullahi dan umar yana ɗakin hafsa shi ma zaman ɗaki yake mata saboda haka ba anas kawai bane a gidan yauwa ba anas kawai bane a gidan to sai yace fadaraba baini wa bainahu sikran sai ya saki labule tsakani na da wa unzila al-hijabu kaga wannan gurin ba iya haka aka faɗa ba amma ta murawa sai sun yi bakar fassara cewa kaza kaza kaza kuma ba faɗa ba shi za a gaya muku satin da ya wuce duk ba zaman da za a yi a kotun shekara nawa za a yi tambaya hudu ce kawai duk in ka gama bayananka da turancinka da komai kawai za a yi nuna inda ka ga tayari a yi simple a musulun duk wannan turancin da kuka ga ana duk shari'a ce kawai kawai in dama karanci ne akan kace an yi yaƙi su kuma malaman musulunci sun ce babu shi ne kawai ba tambaya ka ji an yi kwace mai lamba ɗaya kuma musulun ya rawaito aka ce nunan gurin wannan ba su ne tambayoyi kawai karka wani duk wani abu da zaka ji an ji an zo shari'a ake nan a ba mutum dama amma wallahi da karfi sai an gaba sauki alƙali ya ce ko masu lauyoyin masu ƙara ce to har yanzu dai duk mun ji turancin da aka yi amma ina gurin shi kenan kawai ba wannan tambayar da aka yi mukabala ita za a kuma mai rama yanzu cewa nuna gurin littafi miliyan za ka kawo za a baka dama yanzu ka karanta kai za ka bata a kanka lokaci na zama amma daga karshe dai tambayar ita ce ina gurin ka ja mata layi ka miko a gani shi kenan kana nuna wannan to ka fita baka yi wa mazalan mutunci ƙarya ba baka jingina annaba ne ga Allah sallallahu bakar magana ba shikenan fa inda abin da kai shi kamar da muke bada da shari'ar blasphemy da ta kisan kai a Najeriya sai dai kai hakuri kawai yau kuna kallo yadda shari'ar yayin nan take ta juya canza salo ai yayi da kuma ka san dokar Najeriya kai ma ka sani haka abin zai sharuwa ai dokar da za ka gani tana motsi yanzu yanzu da rabin ke kawai ita ce ta ji ɗaya biyu wata ɗaya yawa za ka ji an bar shekara sha hudu ba jira mafi yawanci alƙalan ma mata ne ba jira shi ke nan kawai ba sai dai ba wuce ke ta wata shari'a sai ala yira ba ba haka ba ne to Allah ya tsara to saboda haka wannan shi ne abin da yake wa unzila hijab sai Allah ya saukar da ayar hijabi to kun ji mahallin kai Allah ya saukar da ayar hijabi zamu ji da yanzu nan gaba an ana bin malik radiyallahu anhu kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi jambati ummu sulaym wa ne muke annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan ya zo wucewa ta gefen ko aljambati ne aljani gefe an gane ko wanda kuma abin da ake nufi shine lahiya shine da abin da bawo shi ke wa lahiyar kaza bangare kenan an gane ko shine a wato zambar dabi ne na aljani gefen gidan um musulmi da kala alaiha inda ya zo wucewa gurin ba ya iya wucewa sai ya shiga kun ga wannan hadisin shi ma za ku iya tuna haka shi ba ummu tsaba annabi na shiga gidan um musulmi ya kaza shi ma sai da aka yi mafi bakar fassara fa sallama alaiha annabi ya mata sallama sun makala sannan ya ce kada nabi sannan ya ce kai kada nabi sallallahu alaihi wasallam arusan bi zainab an gane ko wato sai ana tsammani yake to annabi alaihi salatu wasallam yake ga mahaifiyarsa annabi ya angwace da zainab binti jahsh فقالت لي ام سليم بما هي يا ام سليم تجي دني لو اهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ina ma dai ina ma dai mu dawo ta kyauta mu ba annabi alaihi salatu wasallam in jika ya kamata kamar abin da mutum ya ji labarin wani zai aure ko ta matsala ko na siyasa ne shi na wato murna ko na jaji ya ce ya kamata mu ba shi kyauta gudunmawa yawwa saboda haka sai in ummu sulaim tace ya kamata mu kaiwa annabi gudunmawa fa qultu laha ala tsammani yace sai nace da ita ibadi bare ko wallahi umma ya kamata ai haka ibadi yi haka fa amada ila tamri sai ta dike sai ta tabu zuwa gurin da take ajiye dabino ta gani ta dauko wasamni da man shanu wa aqiqi da tuki dawa mafi yawanci magabata a baya wayan na su ne kayan tafiya su ce wato kiliki shi ne ba wuce zamo wannan shi ne nama ba a yare ya ɗaki ya bushe to kaga wannan kai tafiya da shi doguwa ai za a ɗan samu lokaci kana amfani ne sai ta ce fattakadat sai ta fattakadat haisatan sai ta ɗebo gari shine gari fi gurmatin ta zuba a cikin tukunya shine gurma ta zuba a cikin tukunya fa arsalat biha ma'i ilayhi kaga sai da sai ma dambu ma da sai ya dambu das ana zamani yake sai ummu sulaiman ta bani tace in kai wa annabi alaihi salatu wassalam ban talaktu biha ilayhi na tafi da wannan abincin zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam fa qala li sai annabi yace ri za'a ajiyatu shine za'a ajiye tun ba mara ni sannan ya umarce ni da ni bai faɗa abin bai ji zai faɗi umarnin ba ƙara yake oda oda rijala sammahu ya ka kira min wane da wane da wane ya ambaci wasu mutane a cikin sahabbai yake kira wasu da wane da wane da wane wada uli mallaki da yake ka gaba iya wanda na gaya ma ba ma duk wanda ka gani a hanya ka kira shi kaga abin ya faɗaɗa duk wanda ka gani a hanya ka kira shi abinci ne ba a kuji abincin mutum da ya gobe ko a ce abincin ango da amarya ka ga ai ba mai yawa bane to amma annabi yake ki kirawo shi duk wanda ka gani kana yake fa fa'altu alladhi amarani ka ga umarni yace na aiwatar da abin da annabi ya umarce ni farajatu sai na dawo fa idan baitu zasun bi ahli to domin a hanya duk wanda ya gani zai ce gaje ana ga yadda kai shi kuma wanda ya ga wani hanya ai jiwa zai ga mara yadda ina dawowa kafin ya dawo ma daga aikan yana zuwa sai tar da gida annabi bakin shine gasun bi ali gida ya cika bakin da mutane ai in tala adihim wa zaqa an cika kamar ka ce ba ba ta katsinki ko ina mutane to duk wanda ya da annabi yana gayyata ai ko da yake zai bari domin albarkar da zai zo ya tarar a gida annabi alaihi salatu wasalam yake fara'aitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa za'a yadayhi ala tilka alhaifa sai naga annabi ali da aka kula ya dawo hannunsa mai albarka ya dora akan wannan dambun wa takallama biha ma sha Allah ya faɗi wani abu abinda Allah ya ga dama ya faɗa ana san maliki ji ba da sai ya yi kai mana aga da mun samu addu'a da zamu rike mu rika gaito mutane to saboda haka bai ji ne annabi yake ba amma dai ya ga yana motsa bakinsa akan abinci ثم جعل يدعو عشرة عشرة حسبنا الله sai annabi ya fara kiran mutum goma goma mutum goma goma ya kuluna minhu suna ci daga wannan abincin wa ya kulu lahum kuma ba minti goma ake ba su ba kawai za a ce ku shigo ga abincin nan mutum goma goma ku ci ku tafi to sai ce ya kuluna minhu suna ci wa ya kulu lahum yana cewa da su udkur ismallah to kaga dai wata fa'ida ta fito sai ya ce amma duk wanda zai cin kuka rufe shi ko ambaci sunan Allah haka annabi yake wada ya sanillah wai da annabi ya ga Umar bin Salama cewa sanillah wa kul mimma yalika ko wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika yake kaka sai ne bismillah ka ci gaban ka sannan kuma yawa ka ci ka ci gaban ka sannan ne da damanka haka annabi ya ga wa da hannunka na dama eh kaga shi ne wannan nake gayawa wasu kwanaki kamar yadda wai turawa yadda sun yi bincike sun gano sun abinci da hannu sannan mutum ya zauna ya niki ya kalli abincin wayan fukoki muna sai na ai sun makara sun ci domin mutum na annabi ya gaya mana wai kaga saboda wannan wannan august din guda biyar naka wai in dai ka zauna zaka ci abinci da su gaba ɗaya to ka fukoki to tun da annabi ya faɗi wannan ina ganin wannan nake da raka rasulul kare ai annabi tun ya faɗa shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku da ta wuce baya su sai yanzu suka gano cewa wai in mutum ya sa hannu kaga zai san me ke tsakin abincin ya yanayin sa ne da shi sannan kuma kaga ai zai ji zafi ko sanyi daga jikin abinci sannan yana kallon sa sannan hancin sa yana kun bayyana gaba ɗaya ya tattara five cents organs nasa akan abinci to da wuri zai koshi kuma ka na ga yawa wasu mata nace ka gwada ɗayanka yanzu in ka koma gida mutum biyu ana ba su ƙwarya ɗaya su ci abinci ka kashe komai ka ce duk wanda bai magana ba shine abokin ka kai ne kai ka san me zaka ba zaka ga cikin lokaci kankani sun ci abincin nan sun koshi ba su zuzzubar ba sannan kuma ba za su rika mo ba mo amma suna kallon arewa ana cin abinci to wallahi da wuri zai kare na tukunyar saboda albarka ce an cire ta shi ne abin da nake faɗa da ba ai ita ce kiwon ai eh ana ta ana kallo ko ana kallon wani inje ko abu kaza to za ka suna kashi ana surutu to za ka sai a ce ai ta karuwa wani lokacin ba ba ga iyaye sun ce wallahi ba zan kara ba kowanne irin mutane ne ba za a kara ba to kudan wannan formula ku gani cewa ambaci sunan Allah duk abin da yake da kallo komai a taurari abin kawai ayi iyaye mata suna da wata ɗabi'a wani lokacin sai ka zo zaka ci abincin za ka a lokacin za a kai ma bira ai ta kaza kaza kaza kaza to su kuma yara a lokacin su ma sai su dauka su wata hirar daban to yana da kyau a dau wannan formula cewa yayin da za a ci abinci mutum ya nutsu ƴan mintuna kaɗan a baki ya wannan lokacin ya shiru kawai ya ci abinci kuma tunani ya fi zuwa mutum zai yi tunani mai kyau kwarai da gaske to wannan shi to kaga annabi yake da su ku ambaci sunan Allah wal yaqul kullu rajulin lima yadihi hasbunallahu wa ni'mal hatta manyan ba sai annabi yake kuma kowa ya ci gaban sa kowa daga cikin ku ya ci gaban sa kana yake hatta tasadda'u kulluhum anha ana tsammani yake wallahi sai da suka gaba ɗaya suka wace kowa ya tafi amma abincin ne yana nan ba ne mutum ba ne mutum fa kharaja minhum man kharaja to bayan an gama wannan wanda za su fita suka fita wa baqiya nafarun yatahaddathuna sai aka bar wasu ayyuri kadan mutanen da ba su da yawa shine nafarun an gane ko mutanen da ba su da yawa wato tsarin yake waja'altu agtammu agtammu daga algammul ana tsammani yake ni kai na je da nazanto hajinki idan shiga damuwa idan ji ba daɗi ya za su zo su zauna shi shi ne a cikinmu eh alhuzun eh shi ne wato alzammu shi ne alhuzun to zo da haka kuma damuwar da za ta fito a fili ka ga a ganta a fuska ita ce saboda haka yace ni ma sai da na damu ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات sai annabi alaihi salatu wasallam ya fito ya tinkari dakunan nan dan Allah yanzu sai mutum ya kalli wannan hadisi ya kalli na baya yake jin tikaro ai ai kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa ba a taɓa gane kuskuren hadisi sai an tattara turukul hadisi tattara hanyoyi na sha ba da wannan misalin dan yanzu ɗana ya zo ya ce ma wani mun je na je Shoprite wata ran yazo yace ma mun je Shoprite da wa annan sai ya faɗi kanin sa wata ran kuma ya ƙara kama da ke yace mun je Shoprite da Abba ko mun je bada koli da mali da kaza da ji ya faɗi ɗan gidan wayannan zantukan da ya guda hudu akwai ƙarya a ciki ba ƙarya yau kawai gani yana kana buƙatar zargar ya in rubutsuro ba da ji zai rubutsuro ma amma ran da ya zo ya faɗi duka to shi ne ta tsoro ma magana duka ya gaya ba ai kiki da ka gani ba mutum da yake yi ba mutane daban daban aka gayyata akwai fulamba ko sai da dan boko ke jawo sai ake fulamba to saboda haka da shi tunda nake fulamba dai ai ka gane saboda haka da kuma electrician da kuma wa duka da magina burki da lebura kaga duk su suka haɗu suka yi gida yanzu misali idan mota ka ta lalace duk duk lalacewa mota ne kake dauka ka kai wa baka nake eh idan yanzu dan da ka fake idan inji ne ya baka nake za ka kaiwa amma dan da ta fake wata kila ba baka nake za ka kaiwa ba ko kuma matsalar wato electric problem ne da ita kaga electrician za ka nema na mota ka kai masa daga lokacin da kai baki ba bakanike ne zai ma aikin ta ba lokacin da aka buga ba kaga fenelbita zaka nema amma duk gyaran mota ta masu gyara wani lokacin za ka an zo ta samu matsalar ma sai an haɗa mutane daban-daban fenelbita ya yi nasa bakanike ya yi nasa electrician ko ba haka bane kuma duk gyaran mota ta kai to shi yasa rashin fahimtar wannan shi yasa wasu suke ganin akwai tinkaro akan hadisai tinkini sai ibnu kutayba sun baka amsoshi a duk hadisin da baka gane ba duka to wannan shi to sai yake cewa kaga nan gurin da yake kan sai gurin kai aka cewa ɗakin da na Aisha ya tinkara nan kuma sai yake ma ya tinkari ɗakunan me a cikin karuwa nan babu kuma an gaya ma ɗakunan su kowa aka yi a jijjiri wa karatu wa karatu bi isrihi na fito na biyo shi a baya fa qultu sai nake innahu qad dhahab ya rasulullah sun tafi ka ji karin fa'ida akan wancan eh wata fa'idar yace sun tafi ya ma'aikin Allah farja fa da kalal bai sai biyo ya shiga gidan ya shiga ɗakin wa arqasitira ya saki labule wa inni la fil hujra to ga dai gaba yace kuma ina cikin ɗakin shine akai bakar fasara وهو يقول لنجوا بينا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابه to kaga abin da Allah ya ce ya kai wannan ya wanda suka bada gaskiya da Allah mun faɗi wannan gabar satin da ya wuce kaga duk wannan kuskuren da suka yi amma Allah bai kira su da wani suna ba abu ne ya kira su domin kuskure suka yi saboda haka ba a ba kowa damar ya zarge su ba ba ba kowa damar ya zarge su ba domin ubangijinsu da suka yi wa laifin shi ma ya kira su mu'minai har yanzu domin me yasa zaka ba su uzuri ba su sun yi abin da ya abuta wa iya fahimta su domin ba a yin hijabi da sun yi bayan saukar ayar hijabi ne zai zama laifi amma sai yanzu ayar dalilin su ayar ta sauka cewa ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah kuma addara ta riga ba ta Allah ya bar su su zauna ne don ayar ta sauka kuma practical ake haka yake in ka kalli tsarin ka kai tsaye a nan kamar da Bello yake faɗa duk abubuwan da annabi yake so ya nutar da al'umma ka ku ta duba za ku ga yanayin su mafi yawancin gurare da wasu hukunta hukunta annabi a aikace shi kaga hatta wannan hukunta ko a kace ne aka yi a aikace dan mutane su gane to shi za kaddara ta riga ba ta wani abin yana faruwa ne da sabbai domin mu a koya mana shine kawai to sai Allah yake la tadkhulu buyutan nabi da dai kar ku ƙara shiga gida annabi alaihi salatu wasalam illa an yu'zana lakum sai ba ku izini in zuwa ina ila ta'ani ya ce ku zo ku ci abinci gaira na gidi na ina ba ya ku je ku jira abincin ya nuna ba eh sai an gama za ku zo in aka ce sha biyu za ku zo du kan wanda yake mutum goma ko sha ɗaya shine kai da kaji mala abubu kai ya gayyace ku kuje wani yace karfe biyu ku je ya daya saboda haka shi karfe biyu ga ku to sai ce kawa kai shi mutane sai a wuce na bariya kuwa sai gayyace su inji da ku je ku to saboda haka sai yace walakin idza du'aytum kaga gaira da zuri a idahu ba tare kuna jiran nunarsa ba walakin idza du'aytum sai dai idan aka gayyace ku aka kira ku bari ku to ku shiga bai za a yin jumla kun gama cin abincin fantake kowa ya tafi yake wala mustanisin li hadith kada ku zauna kuna dauke wa kanku cewa ta hanyar maganganu hira isa da ke muku tafin da wuce daga aka samu kalma unaisi unai ko anas aiji ko unaita abokiyar da take dauke ma hirar dare mai dauke ma kewa yanzu amarya mala abba zai iya karanta da unaita eh wanda za ta dauke mai cewa kaga mai hukai da gurin mai indomi kaga yanzu yana da wanda za su yi hira da ita to unaita an gane ko ko da sunan ta wani wannan lakabin da ya hawa na'am ita gurin budurwa shi ma shi ma wannan unaita ne amma kaga kawai dai magana ce shi kaga aka tun amarya ne wancan mai yanci ne wata gina shi nan wato kawai da jiba larabe dama a ta wanda yake zuwa gurin farka ta dauke makewa ai wannan da zai kira ta amma kaga bambancin kawai shi ne ta halal ne da ta haram eh ta halal da ta haram kawai to sai ce inna zalika zalikum kana yu'di nabiyya hakan da ake yi yana cutar da annabi alaihi salatu wasalam a je a zauna a cikin gidansa a dadi fa yastahi minkum amma annabi alaihi salatu wasallam yana jin nauyin ku kunya a haka hadisi ya nuna ko cewa annabi alaihi salatu wasallam ya fi budurwa sabo budurwa kunya annabi yana da kunya kwarai da gaske wallahu la yastahi min al-haqq amma ubangiji baya jin kunya fito da gaskiya inna la la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha haka kaida ce an gane ko qala anas to anas ya gaba ruwaya bihi innahu qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajra sinina annabi alaihi salatu qadama kai abuwan kadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajra sinina ya zauna yawa annabi hidimar shekara goma adasin da suke cewa ba ma yi ba wannan karatun ne da kunni na na ji yana cewa adasin nan fa babu ki ba a yi shi ba sai ga shi wai watan da ya wuce wai ana kafa hujja da adas kuma Allah kuwa tufka da wawara wannan zaman su na kotu na ƙarshe sai ga shi an ce wai adas ai ya ce kaza a cikin kaza alaƙin to kaga su da yake wanda suke tuhuma da lauyoyi masu hankali ne ba su da wannan zancen ba domin ba magana anas aka zo yi cewa akwai shi ko babu ba da za a ce to anasin da kake babu shi to kaga zance zai faɗa da a amma iya tambayoyi hudu ne tuhuma hudu ce kawai wannan ba ta yi amma mu ɗaliban ilimi da muka ji a waje ai mun dawo gurin layi ji wato ana sun da aka ce babu musamman ni da duk sati sai na ji karatun duk satin duniya eh ina cikin gurin din ana sauke karatun awa biyu da rabi zuwa uku to sai na kai tsayin dare ina ji na tafi daga karatu daga nan na je na ci abinci in na zo na kwanta to sai in kunna sai na ji shi sa duk wata magana da ake faɗa kaf ɗinta ni na ji ta kafin wasu su ji Allah ni na ji kullum sai na ji duk juma'a san da ake wannan abu kuma har yanzu na gurufin har yanzu ina ciki an dai kore ni daga wata amma wannan ba na magana shiru ina ji kwarai kuwa to saboda haka wannan shi ne sai ce to kaga wannan hadisin yana gaya mana abu na farko da zaka koya shine barakatun nabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ko komai na annabi albarka ce duka isa za a gaya ba asar gominsa albarka ce gashinsa haka in yayi aski ya cire gashi rububinsa ake isa za ka ce bayan ya bar duniya wani yana da fili daya na gashinsa har shekara kaza alwala in yayi rububinsa ake komai nasa asarun nabi sallallahu alaihi wasallam na'am sannan kuma hadisin ya ƙara fito ma ƙarara da cewa annabi alaihi salatu wasalam a mu'adar dan malik yawa annabi hidima ya yi masa hidima tsawon shekara goma wane ne babu al'amri bi ijabati da'i ila da'wa babu da yake magana akan umarni da cewa idan aka kira mutum aka gayyace shi zuwa ga wata da'awa ta walima ko gayyatar cin abinci a gidan mutum ya gayyace ka kamar da larabawa su suka biya yin wannan kawai mutum ya buci iska Allah ya mau ko ya samu wata riba ba da to ba tsammani ta halal kawai ya rika ganin bari ya gode wa Allah ta wannan hanya sai ya gayyato mutum biyar ko goma ya ce yana gayyatar cin abinci yau abincin rana a gidana karfe kaza larabawa duk suna wannan domin yana karawa wato arziki albarka kwarai da gaske yana daɗa shi yana haɓaka shi to sai yace kuma yana ɗaya daga cikin godiya ga Allah a tahaddusu bi ni'matin lahi shukuru to yana ɗaya daga cikin hanyoyin gode wa Allah shine mutum ya fito da abin da Allah ya baki ya ce tallafa wa ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yarda yace Annabi kira da yanzu Allah ya tabbata gare shi kala yace idza du'iya ahadukum ila alwalima idan aka kira ɗayan ku zuwa ga wata walima bal ya'tiha to lalle ne ji lalle ne ji har wata ruwa ya nuna ko da yana azumi ya ji in dai azumin nafila ne zai iya cin abincinsa in kuma na farilla ne ya gaya mata cewa to azumi yake na farilla ko na ramuwa ko kuma abin da ya kama da wannan har sai a bar shi kawai ya tafi da shi yawwa eh zai yi da dama an yi ji sai a bashi sai kauye kuma kar a yi masa walili amin ya Allah to shi ne yake cewa ai kaga akwai hadisin ma da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa walau uhiya ilayya dirahun aw qura'in la qabiltu inda mutum zai gayyace ni ba ma sai mai kudi ba da muka je kawai iya so tsaro da ya kawo iya so tsaro da da fadika ba dama misali to amma dan gurin abin da annabi yake magana akan shi ne ma kofato mutum ya samu kofato ya zuba a cikin a cikin tukunya a zuba romansa da yawa kowannen annabi yana so ya gaya ba duk wanda ya gayyace ka to ya karraba ka ya girmama ka kaji duk da za ka mu akwai yanzu in ma za a yi gayyatar ai akwai daban-daban ake in ba ba ka kati ba ba za ka ba wanda kuma ita walima ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata a gare su shine ka gayyaci wanda in ya zo zai ji daɗin abin da aka yi masa to wanda ka gayyata kullum kaji yake gidansa ba kullum hazimarwa yake in ka zo da me zaka burge shi amma wanda yayi wata shida ba gamu ba amma barki sai yayi ko ba haka bane kuma sai ya rike ma addu'a to shi sa ake son mutane su rika fahimta irin wannan ne wani irin burga za ka yi masa ba abin da za ka burge shi Raka amma wannan ka gayyace shi sai ya dade yana bayanin wannan abin da karama wanda aka yi masa da wannan shi ne saboda haka ga wancan annabi ya hana a zo a ware ita ce walima da ba a so ka ware iya masu kuɗi kawai babu talakawa kuma wasu haka suke yi sai a ware kawai wasu za a zaba ba talaka na shi ne abin da aka faɗa ba sai a kai ba za a gaishe mai kuɗi ba eh na masu kuɗin daban duk ɗaya ne a yi yawwa to kake ka da mu bayan aran ma ai duk dai ne da wanda yazo sai da aka ruwa da wani guri san gurin aka je ana ba su shikafa kaza ko kuma aka hada ku da zokoro da anan da da fadika ai duk dai ne da wanda aka gayyaci iya masu kuɗi kawai duk dai ne ba gwarawa wancan ba wannan kalila ba aka yi kuna gari ko kaga akwai wata sabeniya da kai ma gayyata ka akai amma idan baka cikin wayannan kilishin ba za a baka ba ko ba haka bane za a je irin souvenir da ake za a sa iphone a ciki da gezina kai ba za a baka ba ba za su baka ba saboda kai ana kallahu wa zai ba sai dai kai ka bude taro da addu'a kana gurin kai kai ta muzurai ba sai su baka amin ya Allah to saboda haka wannan shine to kaga kai tsaye abin da annabi alaihi salatu wasallam za yake sharu ta'ami da'amul walimati yud'a ala al agniya ila ya hadisi hadisi abu hurairah ne wa yutraku al fuqara wa man taraka da'wa faqad asa Allah wa rasula ai mafi sharrin abinci shine abincin da aka gayyaci mawadata kawai eh aka kyale talakawa kaji aka kyale talakawa nace kawai ai wani abokan harka ta duk masu kuɗi ne ba zai yi kace ba za a gayyace su abin da yake nufi shine duk mutanen nazari da masu kuɗin da ya ayyuhan nasu da a haɗa ai abin iri daya wannan shine jiran eh a ba su guri daya abin iri daya shine walima amma da a zo a ware a miko muku mai gas a ba su five alive su five alive ko kuma zero alive za a ba ku ku zauna a ƙasa duk wannan baya cikin gaskiya annabi alaihi salatu wasalam ya hana wannan hadisi ne na Abu Hurairah hadisi kuma ingantacce an gane ko yana nan hadisin Muslim to to kaga wannan hadisin yana kwadaitar da mu dangane da wato amsa kiran walima sannan walima mutum zai yi ne da abin da Allah ya hore masa sannan kuma hadisin yana nuni da haramun ne a ware iya masu kuɗi kawai da iya da tasu waliman ba tare da an hada da ya ayu annasu ba ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga ba hurairah dan karkashin ayar walima ba har ayar da ta nisa yake kawo wa cewa annabi ali da sallallahu alaihi Allah yana cewa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wato abun nufi shine in amsa da'awar ma in amsa kiran saba wa Allah ne wanda ya saba wa Allah da manzonsa kuwa ya bata bata mabayyani ya bata bata bata mabayyani saboda haka ba daidai bane baran mutum ya zo ranar kana da wani abu ka gaya mana to gaskiya Allah ya sa albarka amma Allah yana da wani uzuri ka gaya mana ba zan samu zuwa ba gaskiya amma Allah ya sa mun baro abin da muke to zan zo to kaga ka ba shi hanzari ba zai sa rai da za ka zo ba inda yawanci wasu za ka in kaki aka raba iya adadin za a ji a sako abincin wasu ma oda za a yi ko a wannan restaurant din cewa a kawo guda kaza to shi za aka ce in ka tashi tafiya ba za ka tafi da wani ba kai ma sai ka gaya ma cewa to ba ni kare nake zuwa ba zan zo da direba na an ka gaya ba saboda haka sai ya tanadi direban ba amma wasu zaka ga masu kudin ba kwa gani mutum zai je shi yana cikin direban sana waje shi ya fito ba komai a nan saboda shi akwai girma wato ba ita ya kora ba hannu ba kuma ba a ba mai gadin din direban komai ba gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne shi sa wani wani wani taro da muka taɓa kwanaki na wani lokaci akan wani retreat akwai mejo a cikin mu ɗalibin ilimi ne da Allah ya kai ki matakin mejo yanzu to da haka da direban su yanzu da an zo za a ci abinci zai na direba na haka za a je sai a kira shi ya zo ya ɗauka wannan shi ne daidai yadda kowa kai idan aka zo sabiwa ta ne ba sai a za a shigo ka ɗiba sai ya zo ya ɗiba da kansa ya ta koma ba da shi ake tattauna ba amma zai koma gurinsa amma yadda kowa ya zuba haka ne zuwa wannan shine adalci amma wallahi wasu suka tafi za ga kwana nawa za su to sai dai ya tafi gurin mai shayi da indomi ya nemi abincin sai wannan ba daidai ba ne shi musulunci yana kan a kowa a kyautata masa kowa to kaga mun ji akwai rashin warewa su kawai da dawa ana bi hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da ya kasance yana cewa shehu da ani da amul walima mafi kiyarin abinci shine abincin walimar da yud'ala al ajniya aka kebance masu kuɗi kawai wa yudraku kaga ai na kara da kalmar aka kebance masu kuɗi kawai idan mutum ya samu kansa a gurin da duk misali baya ba kasar duk waɗanda ke abokan nasa duk yadda ya gaji su ba za a ce ya yi da ba domin iya su ya sani abin da ake magana a kai shine akwai waɗanda ba su ba a cikin mutanensa ya san su amma ya kiga yake saboda ba su yi ba in dai sunan ta walima to ba kyauta ba wa yusraku lil fuqara a kyare ya ayyuhan nas talakawa wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu duk wanda ya ci amsa kiran kuwa to ya saba Allah da manzon sa man ya ci Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina fi kuma duk wanda ya saba Allah da manzo ya fata fata mabayyana fi kuma Allah ya kiyaye to to kun ga ya gama yanzu wani abu har an yi aure an tare malam kuma zai koma da wai yanzu a fara nuna baya ka sani cewa ango idan ka riga ka yi aure ba to za ka haɗu da challenge da ƙalubale shi kuma matsaloli na challenges ko dai a yaƙuri da su ne ko a rabu to shi ne kai tsaye yanzu ya fara baka sharaɗin cewa to ga ilimin saki wajibi ne ka gani kar mutum ya je dan kamar yadda malamai suke faɗa mafiya yawanci yanzu da za a zo a ɗauko mutum ɗari da suke yi saki to za a ga mutum tamanin a kan jahilci suke Allah tamanin a kan jahilci suka yi saki ashirin ne kawai shi ma wani bawan Allah ba yana cewa sun yawa ba ishirin ashirin ne za ka iya cewa sun yi alabar sirar mutum lokacin da ransa zai ɓace yana akari da cewa to bari ya bari ki shiga ƙarfin da zai sadu da ita ba kuma bari ya bari yana cikin nutsuwar da zai yi mata sakin da bari zai da na sani ba cewa saki ɗaya jikina sake ki saki ɗaya ba tare da kuma ya faɗi maganganu da zai dawo ya daga don matsalar sarki da illarsa shi ne in dai aka yi to sai an yi nadama shi ne illa sannan daraja ta rabu domin kaga ai dangin da kuka suka haɗa ku yanzu kowa ya san wani abu ya faru a tsakanin ko ba haka bane domin ba wanda za ka zo ka zauna a gida a sai tsaban wato daɗin zama ne mijin da yake je gidanku sai kin gaji ki dawo ba zai yi ba duk wanda aka gani ta yi zafi ɗaya biyu duk wanda yake na jikinta da kansu za su fara tambaya lafiya ko wanki za ka fara ji a dangi cewa na ga wanki tana gida me ya faru ai makota dawa dole su zai gumi ɗan uwa nake faɗa na jiki dawa don makota ai ko zuwa dai kwana biyu uku ba zan lafiya su ɗaya gumi za su fara amma su na jiki ɗan uwa na jini ba za su kawo wani abu da farko ba ya ɗan kwana biyu ce lafiya ko wanki to daga nan za a fara bayanin cewa ai ba lafiya ba sabani suka zawo duk ana koyewa daga gidan za a fara koyewa in aka yi baki ba za ta fito ba yau da gobe garan shi ta hudu sai yi katibar ko wata ran a hada a sai ai kaji ta zo to da kuma dawowa kaga ba za kuma cewa da ta zo ba to sai al'amari ya canja kuma to shi ne abin da wale ya fara kawo mana ne na cewa la tahillul mutallaqa talata bi mutalliqiha hatta tankiha zawjan ghaira duk matar da aka yi wa saki uku to ba ta halatta to kar ai sakin nan gina hakura da saki malam Muhammad ya dago mun hannu to da aka hakura da sakin nan to bari mu biya gaba sama la illul mudallaqa wato wadda matar da take saki wadda aka saka ba ta halatta li mudallaqi li mudallaqiha ga wanda ya sake ta ta kan ki a zo da gaya sai ta auri wani mutum talatan abuwan na tsallake talatan almutallaka talata wanda aka yi take uku take da kira shine ai mata take daya bayan nan ta gama idda kafin ta gama idda a dawo da ita a kare mata na biyu kafin ta gama idda a dawo da ita ai take na uku ta gama idda ta tafi ta aure wannan nake magana a kai take kira kuma sakin da ya zanto babu ba a yi cikin wato abubuwan da jara'a ta hana ba an yi shi bayan ta yi tsarkin da ba a tare da ita ba wannan muke magana akwai matsala da za ta zo nan gaba cewa idan ya mata saki daya bai mai da ita ba har ta gama idda ba to kaga a nan layin ɗin takara zai shiga sai ya ƙara biyan sadaki sannan a ɗaura musu aure in kuma ta ce ba za ta koma ba shi kenan to anan ne za a shigo da matsaloli cewa idan bayan saki ɗayan nan ya ƙara biyan sadaki ya aure ta wancan saki ɗayan yanzu sabon auren da aka yi sakin da yana nan ko kuwa tarawa za a yi shi duk malamai sun tattauna a bidayatul mutsayi da sauran malamai a cikin wato malamai da suka yi maganganu akan fiƙo sun tattauna akan wannan shine suke kira mas'alatul hadath a kanta za a tattauna cewa sakin yana nan ko kuwa wani sabo ne tun da yin sabon aure aka yi sabon sadaki da yi sabon goro su so da haka wannan shi ne to shi ne a takan shi a zaujen gaira wa ya ɗa'uha sharaɗi na biyu sannan kuma wanda ya aure ta na biyu sai ya sadu da ita kagan ma wurin kisan wuta za ka san wani irin aure za ka bayar a yi shi ne sharaɗi na biyu wanda za ka ce ka ba kuɗi ka ce je aure ce kaɗa to dole sai ya ɗanɗana ta ƙa'idar musulunci sun mai bari ka ha sannan ya tafi ta watan tsabi iddatu ha bayan nan mijinta na biyu bayan ya tafi ta sai ta gama idda a take uku kenan sannan za ka aure ta ana aisha radiyallahu anha an karbo daga rana ita Allah ya tsara mata yadda kalat tace ja'at imra'atu rifa'at al-qurawi madar rifa'at al-qurawi ta zo ina ta zo ta zo gurin annabi alaihi salatu wassalam wato ta rifa'at al-qurawi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta zo gurin ko bai nan bane Oke ina nabi sallallahu alaihi wasallam to na yayi omishi bawo amma haka ya kamata ya zama shine ja'at imra'atu rifa'a al-qurazi ila an-nabi shine zai zama dai ta zo gurin annabi alayhi salatu wassalam fa qala ce tace kuntu inda rifa'a na kasance karkashin rifa'a in ji matar fa dallaka ni sai ta ce ni fa abatta talaki yayi mun yankan batta shi ne abin da mai yankan rage ke cewa yankan batta da ba ta yankan rage suna da wani abu kamar launi ya ce yankan bata za a je a ta matsawa sai an gama to wato yanke abin da take nufi talaqul ba'i yayi mata sakin da babu komai fatazawwatu inda Abdurrahman bin Zubair ina auri wani sahabi da ake kira Abdurrahman ibn Zubair inna inna ma ma'ahu mithlu hudbati sawi shi kuma matsala wato yana da yadda kasan gezar mayafi haka yake wannan kalmar ta bara kamar gezar mayafi ta yi kinaya kamar gezar mayafi haka yake me take nufi tana nufin bai da mazakuta baya iya saduwa da ita faƙala annabi ya gane kai sai da yake a tara a tarudina an tarji'i a turidina ko aka je zama a turidina an tarji'i ila rifa'a kina so ki koma gurin rifa'a ne mijinki na farko mijinki na farko kina so ki koma gurin sa la sai ta ce a ta ta zuki otelatahu kamar ko kuma annabi magana annabi sai annabi ya ce la kamar ta yi ishara ta nuna tana so ta koma mun ga muku a baya cewa saboda kunya sun an tambaye su matsala ta aure shiru ciki to annabi sai ya gane tana so ta koma gidan mijinta na fadi sai annabi ya ce la to ba zai yi wa kamar kana magana da yake kake to ba zai yi wa hatta ta duki usailatahu hatta kin dan dan zuman sa daga al'asul ne al'asul shi ma ana nufin sai ya gaji da ke waye duka usailatati wannan mijin da kika aura Abdurrahman ibn Zubayr sai ya gaji da ke kin sadu da ke abin da sai kun kusan juna wa Abubakar jalisun inda Hussein Abubakar yana zaune a gurin wa Khalid bin Sa'id bin al-As kada san sai ibn al-Asi ma yana zaune bilbaga a bakin kofa yanta ziru an yi zana yana jira a bashi izini ya shigo fa kana ya Abubakar sai yake da yana Abubakar indi wato Khalid bin Sa'id yace ya Abubakar ala tasma'u ila hadi kaji wannan matar me take faɗa saboda duk da cewa ko kina da ke sun gane sun gane kalmomin yake kana jin abin da mata da haru bi inda nabi sallallahu alaihi wasallam abin da take bayyanawa gaban annabi alaihi salatu wasallam kana ji to to ya ji kai dai to wannan hadisin um kaga malamai suna kawo shi karkashin ayat na fa in tallaka ha fala tahilu lahu min ba'du hatta tanki azawjan gaira abin da hadisin yake nuna baya halatta wanda aka saka take uku ta auri mijinta ku bayyana da kyau mijin da yake ji da saki uku ba a kalma ɗaya ba domin a kalma ɗaya akwai saban yawwa malikiya kai a kalma ɗaya uku ya yi amma a mazhabar hanabila da wasu suna ganin tunda kalma ɗaya ce to za a iya barin sa guda ɗaya amma ba a ba da tinkiya ko rago wajen yara ba wani abu da ake bayarwa saboda haka in dai kalma ɗaya ne to kaga duk kotun da kaje sai yake ma hukunci a matsa a kasar mu da maliki ake amfani kaje sai dai tsalle zai yi alƙalin wani lokacin suna fita suna dan fita ana dan ba da wannan dama ka iya fita dan maslaha kai wani abu in dai ba wannan ne ma bai tabbatar da sakin to ya tabbata an gane ko zamanin sai na annabi alaihi salatu wasalam duk take uku a kalma daya take da yi zamanin abubakar shekara biyu da watanni shi ma duk wanda ya saki uku a kalma ɗaya saki biyu sai na umar a shekaru biyun sa na farko shi ma duk wanda ya har sai da ya an fara wasa da saki sai ya zo ya doka ya ce da kai duk wanda ya uku ko ɗari kace to kai mata uku duk da an ce kafin ya rasu sai da yake ina ma ya war dokar ko kuma yadda saki yake zamanin annabi da abubakar bai canja ba to shi yana nan dai akan maslaha idan aka laga mutum wasa yi da saki ya zo yace Abdullahi Abba zai ce mutum yace ya saki matarsa saki dari sai ku ce mun kwace uku a ciki tabbata inda bakwai kuma kai da Allah kai wa Allah din gini shikenan kawai an fahimta da ku saboda haka wannan shi za a kalla yayin da ake so a zartar da wani to ba ta halatta kaga mun faɗi wasu jarrai na farko sai an yi ingantaccen aure wanda suka yi da soyayya tsakanin miji na biyu da matar sannan abu da biyu ya zamto ba kisan auren kisan wuta ba ne ba aiko shi aka yi ba sannan abu na uku sai ya sadu da ita sannan abu na hudu sai ta yi idda bayan an sake ta sai ta gama idda wannan shi ne shirin sannan kai miji na uku ka zo na farko ka zo ka nema in ta yi ta shi kenan amma idan shi ne malamai suke bambancewa idan aka haɗa baki tsakanin matar da tsohon miji suka buga wa wani ne hukuncin auren shi wanda zai zo shi ne auren bai sani ba shi aka yaudara da ya aure ta yi ta fitsarin kwanci sai da ya sake ta suna yi kawai da girman ta sai ce ma fitsarin kwanci yau ta yi kullum sai ta yi kaga ba za ka zauna da ita ba misali to saboda haka wannan arzikin ya gaje ta kota ko kuma hada baki ya kai tsakanin matar da tsohon miji ai shine na farko da na faɗa wannan shine na farko ko kuma a hada baki tsakanin matar da wannan sabon mijin cewa za ka ba ki kaza ko kuma da shi mijin ita matar ba ta sani ba me hukuncin auren sannan wanda aka yi babu wanda ya sani tsakani kawai zuwa ya yi aure wannan babu da matsala a kan amma wani can biyu ne hukuncin to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake cewa to kaga mun fahimci wannan cewa abu na ƙarshe da za mu koya ƙarƙashin hadisi shine rashin wato yaɗa abin da yake faruwa tsakanin ma'aurata a tsakawa to abin da ya shafi auratayya matar da kawo sabuwa ka koya mata rike sirri karka take matar da zaka aura kullum wani lokacin idan kana sabon aure lokacin wani lokacin ba ba laifi bane lokacin da zaka yi baki su zo kana cikin ɗakin ka fitowa ba laifi bane domin daga nan zaka gane irin hirar da ake yi idan ka gane cikin layi to ta nan zaka rika fita ta cewa ya kamata ne ko layi mana cewa ki san irin gidan da zaki rika da mutane um zance kaza ba na kaza bane zance kaza na kaza ne ciki ba da abinci kawai aka yi cewa akwai gurin ajiye magana akwai magana da zaki ke da mutum duk duniya ba wanda yake da har iyaye akwai wanda zaki da iyaye mutum ki ba ba zai ji ta ba kowa da mahallinsa domin ranar najilan nata ba najilan idan mace bata fahimci wannan ba to gaskiya sai su samu matsala da dangin miji da mijinta da kowa ba da makota da jirgi ba amma ta gane cewa kowa da kowa idan ya zo ka zauna da shi iya fahimta iya abin da ka fahimce shi ka yi mu'amala da shi a haka kar ka dau zancen wani ka ba wani ba ruwanka to dole sai mutum ya koya wa mace wannan mun cinye gaba ɗaya ko mu karasa dora hadisi ɗaya to bari mu karasa ana aisha radiyallahu anha anna rajulan tallaqa imra'atahu thalatha kana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wani mutum ya saki matarsa saki uku fatazawwaj fatazawwajat bi ta aure fatallaka wanda ya aure ta din ya sake ta fa su ila nabi sallallahu alaihi wasallam atahillu lil awwal aka zo aka ce annabi alaihi wasallam shin na farko ya halatta ta halatta ga na farko qala la annabi ya ce a'a hatta ya duka rufe lata har sai ya sadu da ita kama za ka al'awwal kamar yadda na farkon ya sadu da ita shi ke abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kusurin sarki ya yaɗe mana alaikum salam wa rahmatullah na Eh. mene ake ko akika yana daukar me anas unai aki aiki yi wani abu ka koma daban wai a a ba akwai ta larabcin wai mala ba ya ce indi indi indiyan ji ne aki shi ne gwamne irin makauniyar soyayyar nan shi ne za ka ji an ce wani aki ne wanda ayatik ne da yake aljannin soyayya ne aure da ni ban faɗa ayatik ba Allah ga mata wala atika oke atika atika wanda irin masu majunin laila mahaukaciyar soyayya ba za ka ji sai mun babban aljani ne ya zama ashiki ya aure ta ai ta fama shi ma in in ta aure shi ashika ai ta fama saboda irin su ne za ka ga saboda tsaba kishi sai ta hana mutum aure ko kuma idan ta yawon sa hana ta zaman lafiya misali shi suke kira ashik da ashika a bayan rufiya kafin ismul fa'il ne ya rubutu wanda yake wala ya bakatibun an yaktuba kama allama huda ko wanda zai rubutu kada yake rubuta wato abin da Allah madaukakin sarki yau marke ka fahimta da kyau ko saboda haka shine wala ya bakatibun an yaktuba kama allama huda kafin shine ka mutsure ne rubutun an gane ko na'am gaskiya ba duk wanda ya zo kile ni wannan magana sai ya kawo maganganun da za su tabbatar da haka yawa na taba jin wajen profesa wa mazani ya yi rugurguje irin wannan magana saboda haka duk wanda ya faɗa yi kile ni to yana buƙatar a ina ya samu in ba kaga sai an samu silsila doguwa har zuwa kan sahabin da misalin in na gurin sa'ad bin abi wa kasi kai jikan sa ne ta yaya aka yi zuwa gurin ta yaya wai cewa akwai ingancin cewa gashi annabi alaihi salatu wasalam akwai ta har yanzu kai da ya ruda wata ke ce babu amma dai na baka dan kankanin sani na cewa mutum ya zo yake akwai din sai a ce ya kawo hatu burhana kun yin kuntum sani waye ba wani shi wani waye ba shi har aje kan sahabi ka fa aiki ne da kisa wasu ke cewa duk wanda ya zo ba ƙarya ne babu wani asar na cewa wato kaza na annabi sai ka kawo da ni wallahu ala na alaikum amin ya Allah akwai saura auren ɗaya daga cikin ƴaƴan iyaye a wannan masallaci masu halarta karatu da Alhaji Mustapha da ne za a daura na rana asabar a nan da ne karfe 11 na rana muna roƙon ƴan uwa su saji a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yakkare musu abubuwan da za a yi wa hidima da shi wajen bikin Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya ya kaɗe da shida muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zaman da kuka duwan da suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah madaukakin sarki ta biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zaman da kuka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya su da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman da matsala da tashi hankali Allah ka wanda shi kawo ta muna roƙo Allah da suna da kyawawa kun ta rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yi wa al'ummar musulmi muna roƙo ubangiji da suna da kyawawa masu jarrabawa da masu neman aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da aure ko a gaban da ake galama اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.